نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا عشرين دقيقة وتع محرم يرى النبي صلى الله عليه وسلم دودا بدليل دودا من الشدة wanda ya dace da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'una nawawiyya ko kuma al'arba'una haditha yau za mu tashi al'adisu tsari hadisi da biyu wannan shi ne karatun mu amma za mu tashi kan hadisi na biyu an umara an karɓo shi ne daga sayyidina umar radiyallahu anhu aidan shi ma dai har yau daga a wato sai da Umar aka karbo shi kamar da hadisin farko shi ma riwayar shi ce wannan ma riwayar shi fara yace bainama nahnu julusun bainama a wani lokaci nahnu mu julusun muna nan zazzamne a inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin a wata rana id qala alaina rajulun sai kawai ga wani mutum ya hito mu shadidu bayadu thiyabi mai tsananin fararen kaya ne kayan shi bari kalsi muna ganewa ko ba mustahabi ne sa fararen kaya ya kamata ce ta musulmi yana da kayan farare cikin kayan shi akwai farare wannan abu ne mai kyau musamman dalibin ilimi kuma ana son tsafta tun da aka ce wasu shadidi bayadu tiyari tsananin kaya farare kayan farin su ya yi tsanani ma'ana akwai tsafta ke ba ka je san dalibin ilimi amma ilimi mai neman ilimi shi ma ya zamanto mai tsafta shadidu sawadi sha'ari mai tsananin bakin gashi ne gashin shi baki kirin yake la yura alaihi atharu safari ba a ganin alamar tafiya tare da shi kuma ga yaba bayan gari ya tsaya yayin wanka ya sa kayan shi ya gyara gashin shi alamar dai matahiyi amma kuma babu alamar tafiya ta ɗauke a zama ta yi dole sai ka ga wata alama ko kayan su sun ta mushi ko kura ko dauda ko ka gashin shi ya tashi ko kewan shi ya bulta bulta ba a tara ba saboda halin tafiya ko ɗaya daga cikin wannan babu a cikin wannan bawan Allah da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya arifuhu minna ahadu kuma cikin mu babu wanda ya san shi bako ne amma babu alamar bakunta tare da shi hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zamna ya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi sai ya jingina gwiwoyin shi guda biyu ila rukbatayhi ya zuwa gwiwoyin shi guda biyu ma'ana zuwa gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zama irin na ladabi wa wada kaffai kuma ya aza tafukan hannun shi guda biyu ala fakhidai a bisa cinyoyin shi guda biyu ya yi zama na ladabi zama almajiri gaban malam wa qala ce ya muhammad yace ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama me yasa bai ce ya rasulullahi ba ya ce ya muhammad kuma dala ba a kiran shi da haka da wanda ya imani da annabi bai halitta ya kira shi da ya Muhammad ba sai dai ya kira shi da ya nabi Allah ko ya Rasulullah amma shi ne yasa ya kira shi da wannan bai yiwa saboda ka a gane kowane ne shi shi yasa sai ya kira shi da yadda mutanen ƙauye suke kiran shi da wannan suna in suka doron annabi dan dai ya tabbatar da cewa shi ba kuma akhbirni anil islam kamar ya zo da siffa ce ta koyan mi ta koyan addini a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wani manzala ba a kiran shi ya muhammad Allah ya ce la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kacce kakku ne da kiran da kuke ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran junan ya wani ya wani shi ba a kiran shi haka nan Allah ma bai kira zakarin ba kai ya zaki yin shaka. Allah bai ce ba ya Muhammad ba. Sai ce ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar nabiyu, ya ayyuhar mudaffir, ya ayyuhar muzammil. Haka Allah ya ji kira shi. Kira dai Allah ya ce ya kai wani Allah bai mu da Allah wasa. Sai dai ya kira sunan shi ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun. Qad khalat min qablihi rusul. amma dai kira ya ce kamar yadda ya ce ya adamu sukun anta bai taɓa yi daga ya ruhu bit bi salamin minna Allah yi manzo Allah haka ne ya ibrahimu a'rid an hada Allah yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya musa inni ana Allah Allah yi manzo Allah ne kira ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh يا زكريا إنا نبشرك يا يحيى خذ الكتاب duka Allah yana kiran annabawa amma ban da manzon Allah sai dai shi Allah ya mai kira da girmamawa to yace akhbirni anil islami ka bani labari game da addinin musulunci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al islamu abin da ake ce ma musulunci an ta shaɗa Allah ilaha illallah shi ne ka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Wato tiyar zaka kuma ka ba da zaka a wato kimar sala kuma ka tsayar da sallah ka yi sallah kan lokacinta ka yi ta da sharɗanta da farillanta da sunnoninta da ainihin mustahabbanta. dukkan abin da yake so a yi cikin sallah ka kiyaye kuma da abin da ba so a cikin sallah ka yi to ka kiyaye aikata shi a cikin sallah shi ake ce mai tsaye da sallah wa tu'tiyar zaka kuma ka bada zaka ma'ana idan kana da kuɗi sun kai matsayin a hidda masu zaka to ka hidda musu zaka ka bayar da zaka daga suma ramadan kuma ka yi azumin watan Ramadan. Wata hujjar baita kuma ka nufi ɗakin Allah da bauta in istata'ata ilayhi sabila in ka samu ikon hanyar tafiya zuwa ga ɗakin Allah domin bauta to ka je. Wannan shaki ce ma musulunci. Zala ya basara musulunci a nan wurin da ni da ayyuka waɗanda suke tsayarai bayyanannu. kuma la ilaha illallah kadin take a ce la ilaha illallah wani yake da wani ko sallah ma haka nan zakka ma haka nan azumi ma haka nan haka ma yake ma ina nan wurin musulunci ya sha bamban da imani musulunci shine ayyukan da ake yi a zahiri a bayyane imani kuma shine abin da ake koyewa cikin zuciya abinda kuma ake ce musulunci shine al-istislamu lillahi bitawhid mika waya ga Allah ta'ala da kadaita shi da bauta muna gane ko wannan shine musulunci qala sai yace sadaqta sai annabi malaika jibril yace manzo Allah kai gaskiya sai na Umar yace fa ajibna mu sahabbai sai muka rage mamaki lahu a gare shi yasaluhu yana tambayar ma'aiki wa yusaddiquhu kuma yana gaskata shi abun mamaki kai almajiri kai kake tambaya ana baka amsa kana cewa gaskiya ne kana cewa yanzu mutum tana tambayar ka kana yana cewa yi dama haka abu ne tambaya ce ne kai to shi yasa suka yi mamaki amma kuma tun daga gaban manzo Allah ne ba su da izinin su ce wai kai wane ne ya za ka ba kana tambaya kuma kana cewa haka ne su ne suna mamaki sun suna kallon sarautar Allah sun san in ya ɓoye gare su ba san kowa ne ne ba ba zai ɓoye ga manzon Allah ba su ne san kowa ne ne da suka shuru suna kallo qala sai ce fa akhbirni anil imani to ka bani labari game da imani qala sai ce an tu'mina billahi abinda ake ce mai imani shine kai imani da Allah subhanahu wataala wa mala'ikati kai imani da mala'ikun Allah wa kutubi kai imani da littattafan Allah kani da wani abu da Allah ya saukar da su wa rusuli kai imani da manzannin Allah guda dubu ɗari guda ɗari uku da goma sha uku ko goma sha hudu ko goma sha biyar yawan manzannin Allah ke waɗanda ya aiko zuwa ga duniya wal yawmil akhir kuma kai imani da ranar lahira وتؤمن بالقدر خيره وشره كي إيماني لقدر الله سبحانه وتعالى ميداني دمان داني لا غاني هذا قال سيتي مي صدقت هاي gaskiya wato a nan wurin ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da imani imani kuma wato kamar yadda muka kamar yadda manzo Allah ya bayanin shi haka yake shine imani da Allah shine gaskata akwai Allah ka yarda akwai Allah ka yarda gaskiya ne akwai Allah ka yarda gaskiya ne akwai mala'iku in ko baka yarda ba ka gani su ka tabbata ka gaskata cewa ka yarda da gaskiya ne Allah ya saukar da littattafai da yawa ga annaba da manzanni kuma ka ka gaskata cewa Allah ya aiko wato manzannin sannan kuma ka yarda da cewa an mutu haka shi haka ne ko sannan kuma ka yarda da kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu ga cewa manzo Allah ya bambanta tsakanin musulunci da imani ko imani shine an tashhadu an la ilaha illallah musulunci an tashhadu an la ilaha illallah imani kuma shine waɗannan abubuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba cikin Qur'ani ya bambanta su qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslam kauyawa suka zo wurin manzo Allah suka ce ya rasulullahi min imani da Allah Allah ya ce ka ce musu ba kun imani ba sai dai ku ce manzo Allah aslamna mun musulunta walan baya da kullu imanu bi qulubi muna gane wannan ku ta kenan kaga akwai bambanci tsakanin mu tsakanin musulunci da imani tun da Allah ce lam tu'minu walakin qulu aslamna kuma Allah ta'ala ce akhrajna man kana fiha min almu'minina fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimina Wace duk wanda ke da imani mun yadda shi daga cikin garin kuma ba mu samu cikin garin ba mu samu gida ko ɗaya ba sai gida ɗaya na musulmi kaga Allah ta'ala ma ya bambanta ko don haka a wannan ita ce akida cewa akwai bambanci tsakanin musulunci da imani amma idan aka ambace su tare akwai bambanci tsakanin su amma idan aka ambaci ɗaya to ɗaya ma ya shiga kama innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kaga dan an ambace su tare da musulunci daban imani daban kamar nan wurin cikin wannan hadisi musulunci daban imani daban amma da kaji ana cewa imani ba ji musulunci ba to musulunci ba ya shiga da kaji ana cewa musulunci ba ga imani ba to imanin ma ya shiga amma ka ambace su tare kamar nan wurin to akwai bambanci tsakanin su kuma duk mai imani musulmi ne amma dalilai sun nuna ba dukkan musulmi ke mai imani ta ya zama musulmi amma baka da imani sai musulmi ne amma baka da imani ko ya raba gaji suna cewa ko ba imani ba ko kuma ka jana cewa barawo kar wani ba da imani ko kuma mutanen da yake samun mutum shi ta dubga ga mutum kawai bai tsoron Allah bai da imani bai da imani haka nan ne musulmi ne da yana da imani da bai rike ta haka nan ba da imani ya bai wada ya ce zaka rike ta ka dausa ya mata mutunci ba mai girma ba ta sai mai daraja ba mai wulakanta ta sai wulakantacce Mm. saboda mu- musulmin ne imanin bai zauna ga zuciya musuluncin ne shi yasa to sai ta abubuwa waɗanda ba su kamata ba Allah ya samu dace Amin.
wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddaran Allah mai dadi da mara dadi ma'ana shi shine kai imani cewa Allah ta'ala ya kaddara ni ya kaddara dukkan abubuwa tun tun da dadewa tun da ya Allah ya rubuci kowa da ma Allah ya tsara duk abin da zai faru a cikin duniya kuma Allah ta'ala ya riga ya san cewa duk abin da ya tsara din nan sun ya hau. kuma zai auku ne a cikin sanannen lokaci a wurin Allah yadda ce mai imani da kadara kuma zai fara a cikin wasu wurare sanannu a wurin Allah yadda Allah ya tsara haka abin yake ta faruwa kuma abubuwan ga sunan suna ta faruwa daidai da yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara su kuna ganewa ko to kadarce-kadarcen Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsara su bari a cikin duniya kashi-kashi ne. Akwai abin da Allah ya kaddara a cikin sanin shi, a cikin ilimi. Muna ganewa ko? Ma'ana da abin da kaga ya faru wanda Allah ya kaddara shi dama Allah ya san shi. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya so abin ya faru. ko yana da kyawu ko ba da kyawu kai dai ba na ka bane ka ce dan za a tambaya Allah dan in yana da kyawu ma ba da kyawu shi wurin Allah mai kyawu saboda kayan shi ko ba haka ba kamar kudin ka ne in kana da kudi dala ɗari ko jikka guda ko jikka biyu kaga abin da kaga dama shi za ka yi kaga dama ka yi ka bi ka dukka bi da nan ga wurin mai dace a bashi ma ka canja abin da ka tashi da ta wanda zai ma magana wurin ka in kaga dama kuma ka ce ba ma ka ci in kaga dama ma ka kwana da yunwa wanda zai ma wata to kudin ka ne tunda kudin ka ne babu wanda ya shiga ya isa ya shiga tsakanin ka da dukiyar ka in kaga dama kuma ka canza su dukka bi ne ka yan goma goma ka yi zanne duk mabaracin da ya wuce gaba da dala kuma sai sun kare a kwanne sai ba magana kai ba amma magana ba sai Allah da yawa abin da ya ga dama da halittar shi da ka Allah ya so abu ya faru cikin rayuwa ko yana da daɗi gare mu ko ba da daɗi cikin son Allah ya ko ma ta shawo na illa in sha Allah ma sha a kana wa ma lam yasha lam yakun sannan kuma Allah ta'ala ya halicci wannan abu ma'ana ya samar da shi sai ya faru ya san abin ya zo shi kuma ya halicce shi sannan Allah ta'ala ya rubuta rubuce shi duk abin da zai faruwa Allah mana awwal ma khalaqa Allah al-qalam wanda manzo Allah ya ce farkon abin da Allah subhanahu wataala ya ya halitta shi ne alkalami sai Allah ya ce mai ka rubuta alkalami ya ce me za ka rubuta wa ya Allah ba ni ce ya ce ka rubuta kaddarorin duk halittu na gaba ɗaya gaba ɗaya halittu ba wai mutane ba kowa da kowa duk wanda zai zo duniya da rubuta kadarar shi gwargwadon zaman shi duniya gwargwadon abin da za yi abin da za yi ci abin da za yi sha da inda za yi da inda zai dawo da hanyar da za ka bi da hanyar da ba ita za ka bi ba duka cikin kadarar Allah yake ka saba dan an tashi da karatun nan tana kake komawa kawai sai wani tunani ya zuma saboda kaddara ce ta Allah ta zo yau ba ta rana ko masu gabatan duk kaddara ce duk abin da za ka yi kaddara ce ta Allah da duka Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan Allah ta'ala ce ma asaba min musibatin bil ardi wala bi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yusir muna gane wato duk wani abu da zai faruwa a cikin ƙasa a cikin kamutuwa sararin ƙasa Allah ta'ala ya ce zai faru ne saboda Allah ya rubuta shi kuma wannan mai sauƙi ne ga Allah kuma Allah ya ce alam ta'ala wannan Allah ala ma bis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala ma yusir shin baka san cewa Allah ta'ala ya san duk abin da yake cikin sama da ƙasa ba wannan mai sauƙi ne ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ya rubuta wannan kuma Allah ta'ala ce wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira Allah subhanahu wataala ya halicci komai kuma ya kaddara shi cikakkiyar kaddara kuma Allah subhanahu wataala ce ba ta sha'u da illa ma sha Allah Allah ce inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yake so ya aikata kai menene zaka shine kai imani da kaddaran Allah subhanahu wataala abinda Allah ta'ala ya rubuta an ya ga dama sai ya guje shi Allah ya ce Allahu ma yasha wa yuthabbitu wa indahu ummul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama a wurin shi ne uwan littafin ma'ana lauhar mafuz a wurin Allah yake Allah ga dama sai ya goge Allah ya ga dama ya rubuta ma shekara da ni sai ya ce a rage ba wai dan dama bai san ba in ka dade ba lalacewa ba kai ba ko in ka dade abin ba zai amfani a ya sani sanin ne na shi yasa ya rubuta ma ɗari kuma ya goge maka ko ya rubuta ma hamsin kuma ya ƙara ma a ƙara ma wata hamsin ka yi duka yan Allah ne abin shi yadda ya ga dama yake don da kai baka sani ba akwai wanda ya san ko shekara nawa zai ba wanda ya sani amma shi kayan shi ne can da shi da kayan shi ya gada ma ya rage ba ya gada ma ya ƙara ba sha'anin Allah sirri ne na Allah babu wanda ya san shi shi yasa wani muke cewa alqadaru sirrun bayna Allah sirrun a sirrun Allah fi khalqi qaddara sirrin Allah ne na halitta shi kawai boyayya abu kun abin nan ne lahul mahfuz yana sama ko malaika bai sai rika shi ba ko malaika bai sai diba abin da ke cikin shi ba sai Allah ya jibe ka diba gaibi ne zai ba wanda ya san shi Allah Allah mun gane ku to shi kenan wannan bawan Allah malaika jibril ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka manzo Allah ya ce mai sadaqta yace manzo Allah sadaqta qala sai ce to fa akhbirni an al-ihsani ka bada labari game da kyautatawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa'in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ta kasance kana ganin Allah ba to Allah subhanahu wata'ala na ganin ka Allah subhanahu wata'ala na ganin ka in ba ka ganin Allah Allah na ganin ka mara ka bauta ma Allah ka baka Allah nan gaban ka ba shi ne ba amma ka kaddara kamar Allah yana gaban ka duk wanda ya sa ka yake sa ka gaba yana kallon ya ka kamar ma'aikata ce da ake kewaye ta da kamera ko ina kawai a ga wani mai dan hali wani bera dole ya hakura yana kallon ya iya ɗaukar kayan mutane to ba ya ɗauko so da san ana kallon shi ta koyi to kamar haka in ka zo gaba Allah kana ibada ta bar wasa sannan kuma duk inda kake ka san Allah yana ganin ka ba ka ɓoye ma Allah subhanahu wataala to shi ake ce mai ihsani matsayi ne guda biyu matsayi na farko shi ne an tabu da Allah ka annaka tarahu kamar ga Allah nan kana gani muna ganewa ko duk wanda ya sanya ganin Allah subhanahu wata'ala cewa yana ganin Allah yana ibada to ba zai juya wa Allah baya ba zai tsaya ibada tsakanin shi da Allah ba zai shagalta da wani Allah subhanahu wata'ala ba da zo sallah hankalinka na wani wuri nesa saboda ba ka san ba ka saba ranka cewa da karan kana ganin Allah da zaka yi ibada ka wa ruwanka ba ka saba ne gaba yana kallon ka kai ibada ka yi ta yadda ka ga dama amma in ka san cewa ga karan kai tsaye gaban Allah saboda manzo Allah ya ce innal musalli yunaji rabbu masallaci yana ganawa da mahaliccin shi Allah ganawa kake da Allah wanda yake ganawa da Allah kuma wanda yake ganawa da wanda yake ganawa ai bai kamata a ce hankalin shi da wani wuri kuma ana ganawa zuciyarka na wani wuri jikinka na wani wuri kuna tattaunawa da mutum yana kallon wani wuri babban mutum ne ka zo nema wurin shi yana ma yana ma tambayoyi sannan kuma yana shirye da kai yana nuna ma abubuwan da ya kamata kai ka samu wannan aikin na karuwa kai kuma ka- kana ta kallon wani wuri ka san ba za a baka wannan aikin amma in ka tsaye da hankalin ka wuri guda yana maka na ina gani to ai na haza abu kaza ne ina a'a kaza za kai to ina kaza ka ce gashi ana ta yi ana ta tattaunawa da lalle takardun ka sun cika a aka kare ya ce to wala a je a kawo ma shayi ko wala a je a kawo ma lemu ko wala a kawo abincin ma mu ci to kaga yanzu sai kai ta kalla kalla gidan shi kaga wani irin gida ne ga nan ba kai na kowa ba amma da can yana magana kana ta dimi ko kana ta kallon wani wuri ko ka ki kashe waya duk wanda ya kira ka sai ka ce dan tsaya da Allah ka alo to ina nan wuri ka ina nan muna yana gaban ka babban mutum ne ka zo nema wurin shi yana yiwa kuna tattauna da gwamnan jihar Maradi ka yi maka ya kuna magana haka ya bin ka bin ka waya ka ce da Allah kan tsaya kuma kai ba kai shi ba in sama gare shi ni da wannan ba matsala ba amma kai baka kai gare shi ba kuma ka zaki ce mai ya tsaya to misalin ba shagaltuwan mu ne daga Allah da shagaltuwan mu da mutane in ka san mutumin da kawai haka ka bata cewa za ya kare na shi ma ba ka da hankali to haka Allah ta da zai dauka ibada ka zo ne ibada hankalinka da wani ba ronka da Allah kowace ibada abin da ake so da kai ka aje hankalinka kamar ce da komai komi ma kamance da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ba ka muka karanta cikin hadari ba idan mutum ya yi tsaye zai gana da Allah ya kakkabe zuciyar shi daga komi sai Allah to ne ta sallah mai amfani ita ce wanda Allah ta'ala ya ce masu yin ta sun rabauta da gidan aljanna masu yin ta tana hana su albasha da mugun aiki wannan shine makami na farko matsayi na farko kenan daga cikin matsayikan da ya kamata musulmi ya kasance a kai shi matsayi na biyu kuma shine fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka da ba ka san da ba ka ganin Allah Yanzu da ba ka ganin Allah ya kasa Allah ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi ko daga cikin waɗanda ba su koyuwa gare shi haka kai. To Allah ta'ala yana kallon ka da abin da kake daidai yana kallon ka da abin da kake ba daidai ba Allah yana kallon ka. wannan shi ake cima lisan shi kenan sai ce ma nabi sallallahu alaihi wasallama sadafta ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallama kama da gaskiya fa akhbirni an sa'a sai ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam to ka bani labari game da tashin alkiyama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i wanda ake tambaya game da ita ba shi ne mafi sani ba daga wanda yake tambaya ba. Mana kai da kake tambaya ta ni kuma da kake tambaya ban yi ka sanin alkiyama ba. Mana da ni da kai babu wanda ya sa alkiyama yau da za ta aukuwa sai wa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san yau za alkiyama ba. Allah ta'ala a tashi Allah ya koyi mai yaushe za a tashin alkiyama babu wanda ya san yaushe za a tashin alkiyama sai Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah ta'ala sanin alkiyama wurin yake shi kadai kawai ba wurin wani shi ba kuma Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana musa'a kul inna ma ilmuha inda rabbi suna tambayar ka yaushe ne alkiyama za ta tabbata Allah ya ce kun ka ce masu inna ma ilmuha inda rabbi sanin tashi alkiyama yana wurin mahalicci na la yujalliha li waqtiha illa hu babu wanda yake sanin ta yaushe za a yi ta sai Allah subhanahu wa ta'ala to babu wanda ya sani sai Allah قال سي ملائكة جبريل تي مولالا عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن أماراتها تو كبار لاباري قبدا على مومنتا منين على مومنتا وسوف أنا من ذا الله يسمي الله يسمي بشي على alkiyama kuma suna da yawa akwai manya akwai kanana akwai waɗanda sun faru sun wuce waɗanda suna nan tafi kala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai an tari da al'amatu rabbataha ya ce shi ne ku yanga ta haifi rabbataha wato uwar gidanta ku yanga kun gane ko baiwa ta haifi uwar gidanta ita baiwa ce amma kuma ta haifi wadda za ta zama ita ce uwar gidanta daga cikin alamomin tashin aliyama ce malamai suka ce wannan labari na ke badawa cewa a ƙarshen duniya bayi za su yin yawa mata da kuma su da biyansu duk za su yin yawa a cikin duniya abinda ake bada labari ke domin idan baiwa tana tare da mai gidanta ta samu juna biyu ta haihu to wannan ɗan shi ya zamanto kamar mai gidanta da shi ba wanda ɗan mai gida ne shi ɗan mai gida kuma mai gida ne kaga ya zama mai gidanta wannan ɗan ya yanta idan matsayin shi ne shi da ne na mai gidanta kamar yadda mai gidanta yake mai gidanta shi ma ɗan ya zama tuni ta yi mai gidanta gida ana ganewa ku wasu malamai haka suka fasa wasu malamai kuma suka fasa da cewa baiwa za ta yi hidiya idan ta yi hidiya din nan ko kuma ta yi da in ya girma a wani wuri zai iya zuwa ya sayi ta ba tare da ya san ko shi ce sai ba saboda sun rabu ya tashi a wani wuri ya zan babba ya samu matsayi ya zo ya sayi ta ya maida ta baiwa bai sani ba sai daga baya abin ya bayyana cewa ashe macen da ya ɗauko a matsayin baiwa ashe uwar shi ce duk wannan yana sanar da mu cewa ƙarshen zamani in ya zo abin da aka yi da na jihadi fi sabilillah zai dawowa domin su bayi babu abin da ke samar da su sai jihadi fi sabilillah jihadi fi sabilillah yana tafi sai ya dawo sai an yaki tsakanin musulmi da kafirai sai yakin duniya ya tashi amma na musulunci dan a maido martaba addinin musulunci a maido farjini da daraja da matsayin addinin musulunci zai dawo Allah ta'ala ba zai bar wannan duniya ba cikin wannan rikicin kafiran duniya suna rike da duniya musulmi suna wulakanta Allah ba zai kyale haka ba sai Allah ta'ala ya aiko mana wanda zai sabanta mana addinin mu wanda kamurai za su koma wa ƙasar mu ko muna sama insha Allah lokacin yana ta yi wa an tara hufata sannan malaika jibril ya ce kuma kaga al-hufata sune waɗanda ba su da takalmi al-hufata jam'i ne na al-hafi al-hafi shine wanda ba ya da takalma yake ce ma al-hafi al'urata tsiraran mutane tubabbi waɗanda ba su da kaya jami ne na al'ari shi ne tubabbi wanda yake suntar bai da kaya al'alata talakawa shi kuma jami ne na al'ari muna gane wa ku wato shi ne talaka wanda bai da kori ri'a ash-sha'i ri'a jami ne na arra'i makiyaya asha'i kuma su ne tumaki jami ne na ashatu akuya makiyayan akuyoyi ga gane su waɗanda suka tattara waɗannan abubuwa guda wadda ba su da takalmi ba su da kayan jiki sannan kuma ba su da guri sannan kuma kiyo suke yi suna ki suna tattara dabbobin mutane su yi kiyo yi ne a biya su komai ba su da to ƙarshen zamanin ya zo za ka sai ta tawalu da ilbuniya suna jami suna ta dogayen gidan shi gashi tun ba ta da nisa ba kiwo ya fara bacewa waɗannan matsayatan sun hana in kiwo sun kwashe wa mutane dabbobi duk sun kori mutane sun samu mutane tsoro kowa ya wace mutane da sun baro daji sun shigo da sun shigo birni a hankali a hankali waɗannan da suka shigo birnin ba ba dala ba sisi ba su da komi su ne bayan wasu shekaru za ka ga ko su ko ɗiyansu suna ta manyan gidaje suna mallakar dukiya ta alama ce daga cikin alamomin tashi a kiyama da yanzu ba a kiya kiwon irin na da ya yi karanci to amma ka sai sai an kai ba a yi gaba daya irin na da da aka sani din nan gaba daya a shi kowa ya dawo birni a ta rayuwa cikin birni daga wanda ka san talaka ne ba da komi ya koma yana ni ya koma yana dogon gida yana mallakar motoci yana mallakar kamfanoni ɗan kawai zai shigo a birni ya mallaki abin da ɗan birni ba ya da shi alama ce daga cikin alamomin tashin nan kiyama shi kenan sai a wannan bako da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya tafi shi wannan bako da ya zo wurin annabi bayan manzon Allah ya gaya masa sun man fara sai ya tashi ya tafi wala bitu sai sai da amurin ce sai na zamna mariyan lokaci mai tsawo aka ce kwana uku bayan ya ce na yi kwana uku ina ta mamakin lamarin shi in makala sannan manzala ya ce ya umar ya kai umar a tadiri mani sa'il shirka san wane ne wanda yake wannan tambaya a wata riwaya bayan ya kara tambayin shi ya tashi ya tafi shi yana ɗan shan kwana ga manzala ya ce ku je ku mai shi aka ruga da wuri a mai doba ko ba a ganin shi ya yi ya tafi na ba ɗan kasa ba ne ɗan sama ya kawai ya tafi shi to a wata riwaya kuma ita ce wanda ke gaban mutum maƙala ya umar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya kai umar a tadri man sha'i shin ka san kowa ne wanda yake tambayar na qultu sai na ce Allah wa rasuluhu ala Allah da manzon shi su suka bi sanin wane ne ne ba san kowa ne ne ba rira da yana ta mamaki wannan yana tambaya yana cewa gaskiya ne ni ba san kowa ne ba qala sai manzo Allah ya ce fa innahu jibril lalle malaika jibril ne atakum yuallimukum dinan ya zo ne domin ya koyar da ku addini kuma ya koyar tambayar da yake ku da ke koyar saura ka kenan da musulunci da imani da ihsani shi ake ce mu yake ce ma addini addinin musulunci ne yana da wadannan ne guda kuma duk wani abu da za a yi to yana yin tawa ne karkashin wadannan abubuwa guda abin da za ka cikin addini gaba daya ko dai ya to karkashin musulunci ko karkashin imani ko karkashin mu karkashin ihsani ɗaya daga cikin wadannan ne guda yana ga wannan hadisi ne mai fa'ida masu yawa ya koyar da mu shika-shikan addinin musulunci tushen addinin musulunci yaya yake yaya addini ke tsayuwa da me ake farawa da me ake karewa wani abu ne wanda yake wajibi ga musulmi ya rike shine ka rike shika-shikan musulunci guda biyar shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ka zai da sallah ka ba da zakka ka yi azumin ramadana ka nemi dakin Allah da bauta in ka samu dama wannan su ake ce mu shika-shikan musulunci musuluncin mutum bai inganta sai ya yarda da su kuma sai ya aikata su sai shika-shikan imani shine ka yarda da Allah subhanahu wataala shi kare ne abun mutum sa'annan ka yarda da cewa Allah ta'ala yana da mala'iku shi kare ya san adadin su yana da littattafai da ya saukar da su ga manzanni da annabawa kuma yana da manzanni da annabawa da ya aiko sannan ka yi imani da ranar lahira cewa idan aka mutu ba aka zama ƙasa aka lalace aka bace to akwai ranar da Allah zai ce maka ka tashi kuma domin Allah ya ma sakayya Allah ya ma hisabi Allah ya saka ma da wuta ko ya saka ma da aljanna ka yarda da haka sa'an nan ka yarda da cewa duk abin da kaga yana faruwa duniyar nan to yana faruwa ne da yardan Allah da sanin Allah da kaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ake ce ma shika-shikan imanin guda shida bayan da za a imanin kai cika sai ka yarda ba imanin ka ba bayan inganta sai ka yarda da kowane cikin su ɗari bisa ɗari don ka tsaya kana kokwanto cikin ɗaya daga cikinsu to kai ba mai imani ba ne. baka shigo addinin musulunci ba baka shigo addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai insani insani kuma wato makami ne na mu'amala tsakaninka da Allah duk lokacin da zaka ibada duk lokacin da ka tashi yin wani abu to ka sa cewa Allah fa yana ganin wannan mu'amala ce tsakanin mu da Allah duk lokacin da zamu yi ibada duk lokacin da zamu yi wani aiki wanda su dai addinin musulunci to mu kawo ganin Allah subhanahu wata'ala a gare mu cewa Allah fa yana ganin mu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace inda muka faɗa dai Allah ka ba mu dada kuskuren da muka kuma Allah ka yayi mana Allah ka shawo mana wa mu Allah ka sa mu dace kira sallah
الله أكبر الله أكبر الله